أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أصدق الصادقين صدقا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أتقلأت إياء قائبة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أعبد العباد عبادة إلى الله إنسا وجنا وملكا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أقرب الكائنات إلى الله حسا ومعنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أصدقي وأبلجي وأبيني وأوزعي وأتمي وأشرحي من يمشي على الأرض لهجة نبينا ورسولنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وشفيع صدورنا وملاذنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الأخيار وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin amma ba'adu yan uwa jama'ar musulmi bil akhassi ku da Allah ya kaddara muke tare da ku a wannan zawiya ta mu mai alkhairi mai albarka a wannan la'asariyar da kuma ku da muke tare da ku ta tsanin kafafen watsa labarai kowane rana tun farkon ramadana muna tare da ku ta tsarin sauraro ta kafafen watsa labaran da bana Allah ya ba mu ikon tafsirinmu ya fito a ciki shi da na safe muna tare da ku a albarka rediyo bauchi karfe shida da rabi na almuru muna tare da ku a brc fm bauchi da kuma ku jama'anmu na social media kowannenku da sunanki da darajojin da Allah ya yi maki ina gaishe mu da gaisuwar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yau mun shigo la'asariyar litinin kuma ita ce la'asariya ta 26 ga watan karan musulunci watan ramadana hijira na jagoran kasantattu alaihi salatu wassalamu fitansa makka komawarsa madina bana ana kirga shekara dubu ɗaya da shekara ɗari hudu da shekara arba'in da hudu Allah ya kuma ara mana aron dama da zarafi mun da za mu tsora daga yadda Allah daga yadda jiya Allah ya sa muka tsaya cikin wannan aiki na fassara maganarsa Allah ya datar da mu fahimtar nassin a bisa daidai Allah ya ba mu iko mu isar da shi wa bayinsa a bisa daidai Allah ya wa bayin nasa fatahi su fahimta bisa daidai Allah ya kaddara da mu da muke isarwa da ku da kuke sauraro Allah sa mu a ceton annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam amin fa amin summa amin ya ilahal alamin jiya mai mana karatu alaran malam abubakar muhammadu amin ya karanta mana aya ta ɗari da sittin daidai a wannan sura ta uku suratu ali imrana yanzu kuma fi kuwatin lahi wa haulihi wa taisirihi wa tafsirihi sai karanta mana aya ta ɗari da sittin da ɗaya Allah ya ba mu sa'a cikin la'akar mu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون Allahu akbar walillahi alhamdu Ah, kafin mu fassara jiya mun kwana da kari over ta tambaya mai tambaya akan wannan mashahuriyar salati salatul fatihi ya yi tambaya a jikinta tambayan kuma tana da goyo farko yace fassaran kalmomin da suka haɗu suka ba da salatul fatihin sannan kuma da gaske ne ita salatul fatihin ta fi karanta ƙur'ani adabi kaza to alhamdulillahi daga farkon salatul fatihi zuwa ƙarshe kowa ya tabbatar kalma ce balarabiyar kalmomi ne larabawan kalmomi Allahumma ana nufin ya Allahu wato masu fankake wato ilmai sun ce in ka ga Allahumma to abinda aka tura a wajen ya Allahu to ita ma wannan salati da wannan ta fara Allahumma bima'ana ya Allah salli ka yi salati dukkan riwayoyin salati har ya zuwa yau Allah dai ake gaya mai yayi hadisi ya gagare gane manzon Allah balle ya mar salati tunda la ya'rifu ni haqiqatan ghairu rabbi to sai ya zama Allah ake roƙo shi Allah yayi salati tunda shi Allah da mala'iku suna cikin yin salatin faɗinsa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima sadaqallahu alazim to sai aka ce ya Allah salli kayi salati ala sayyidina a bisa shugabanmu abin da ake ce masiyada shine shugaban da kowa ya yarda sayyidu ne shi ana kaddamar da girman siyada fiye da girman iyada da ri'asa da ri'aya da siyasa duka jagoranci ri'aya jagoranci siyasa jagoranci siyasa jagoranci amma siyada to tana game da wa'annan tana gaba da aka da aka ci ala sayyidina kai tsira kai salati abu da shugaban mu Muhammadin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatih wanda shine ya bude shi ne mabuɗi lima ubulika ga abinda aka kuble wannan littafi zadul ma'ad fi hadai khairil ibadi mai wannan littafi shine dai abu abdullahi al-hanbali ibn qayyim al-jawziya wanda tun hijira shekara 751 aka yi janazarsa a wannan littafi nasa a mujallabi na farko gunda ya zo ya kawo sunayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to ya kawo ciki har da alfati abin da ya sa muka ɗauko wannan alfati annabi ake nufi amma a wannan tarayyar Najeriya aka samu wani maki Allah yake salatin na fati ce wata kila ce wai fati saboda kawai ya rantse sai ya shiga jahannam amin muna taya shi fata wannan buri da ya nema Allah shi gaje ana magana al-fatih yana magana fati yanzu don Allah don annabi sallallahu sallama a duk sunaye wace ce Fatima mafi girma ita ce bintun nabi sallama to koma ita yake a nan ya lanku sama a nan ya mai da fati ya koma fati a yayi da shi to balle ya ce shi laki to al-fatih ibnu qayyim ya tabbatar a wannan littafi zadul ma'adi mujalladin farko na lissafa sunayen ma'aiki ya ce sunan shi da gaske akwai al-fatih al-fatih ma'aiki shine mabudi ko shine ya bude lima ugulika ga abin da da aka rufe kun san sama da shekara ɗari biyar annabtan nabiyullahi isa ruh alaihi salam su kula da yan ƙari a kan shekara ɗari biyar da burbuɗi wasu ma sun ce ɗari shida su kula kuma manzo ya zo da wannan shari'a ɗin da haka shi ne mabuɗi ko shi ya buɗe abin da da an kuble duniya tana cikin duhu ana jiran tsalallahu zuwa ga yadda za a ji ubangiji alfati ne ma a kulika wal khatim kuma shine cikamaki shine cikamaki alfati lima ukulika wal khatim lima sabaqa annabawan da suka wuce da Allah ya zo kansa sai yace shine khatimun nabiyina da yanda shi aka rufe lissafin wacce suka gabata sun karɓo shari'a daga Allah والخاتم لما سبق ناصر الحق شيني mai taimakon gaskiya bil haƙi kuma da addinin da ya karɓo daga Allah na gaskiya wato iya kirarin da za a maka shine a ce ka riki gaskiya kuma kana ƙarfafa gaskiya amma wanda ya riki ƙarya yana opposing gaskiya ya halaka amma wanda ya riki gaskiya yana opposing ƙarya ya yi bamban da masu ƙarya ya ya tabbata gaskiya ya rike kuma gaskiya ke ƙarfafawa kuma wala wa ma zala mimman khalafa al-haqqa yabra'u masu yabon ma'aiki sun ce manzo bai taɓa gujewa ba yana baran-baran yana barranta da wanda sai ya saba wa gaskiya don haka kenan ma'aiki ya tabbata nasirin haƙi shine mai taimakon gaskiya kuma bil haƙi da addinin gaskiya kuma walhaji kuma shine Allah ya baki zarafi yake shiryarwa shi wakilin Allah ne mai kira zuwa ga shiriwa ila siratikal mustaqimi zuwa ga tafarkin nan naka miƙaƙƙe ya Allah kuma Allah ya ma'aiki shaida wa innaka latahdi ila siratin mustaqim Allah ya nada shi ya bashi aron wannan aiki sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi ya Allah kai irin wannan salatin akan jama'an gidansa in an ce alun nabiyyi ana nufin jinannansa alaihi salatu wassalam wa ala alihi hatta kadari ya Allah in ka tashi masa salatin ka yi masa salati ya gurgudun girman darajar da ka baki ba wanda ya san wannan sai Allah to shi Allah ya ce haka cewa Allah salatin ma'aikin حتى قدر لا حول ولا قوة ومقداره العظيم da kuma matsayin nan nasa darajar nan nasa mai girma to wannan ita ce fasara ta kalma da kalma abinda kalmomin salatul fati suka kosa kuma cewa da gaske ne salatul fati ta fi ita alqur'ani ban taɓa cin karo da wannan maganan ba na ji an yi ma manya-manyan maluma ba haka suka ce ba suka ce abinda suke nufi shine salatin tana da bambanci da sauran salatayya musamman hatta kadarihin nan da miqdarihin azim din nan to amma wallahu a'lamu malami zai yi rubutu jahili ba zai gane abinda malamin ne ke nufi ba ko da harufofi sun baka ka gani a waje an rubuta to magana ce ta arufai da za ka ɗauka ka je ka samu arufa ka gaya musu da ka gane saɓanin abin da kai ka zata a cikin kalmomin larabci ɗin wannan kuma ba kaɗai a larabci ba ya sha faruwa kunnen ka ya ji abu ma'anan kuma ya saɓa na ce an sha ji kunnen ka ya ji a iya zatonka a inda ka jin haka ne ya san ba haka bai idonka ya gani a rubuce a karance amma abinda ake nufi daban abinda kai kake nufi daban ina gaya mana a yawancin lokaci ka ɗauki harufofin nan guda uku da ake ce ma GRA harufofi ne kasan abbreviation ne G din na nufin wani abu daban R din na nufin wani abu daban A din na ba da wani ma'ana daban ma'anan mai kyau ne unguwa ce ta wanda suka hidimta ma rayuwa a gwamnatance sai a ba su kun zama a can. G R A to idan ka zuba ma wanda bai sani ba sai ce Allah tsare shi ko hanyar ma bai so ya bi ya ce ai Allah masa tsari su ma mazauna wajen ko ruwa suka baki ba zai sha ba yaya sai ce abin da ya gane ji din group arkin roba ɗin area ita ce gaskiya group robert area ba mutanen kirki ba ne a wasu kuma harkokin kenan da ji da r da a wannan mai kyau ɗin da ma'ana da aka yi niyya sai aka ɓata ma'anan kuma ya bada bayan da ake nufi ba da hausa ma da hausa da hausa akwai abin da za a faɗe shi kai san da ka ji shi ne ba ka ma'ana daban hakika ne kuma daban misali mutum ya tafi aikin hajji yayi kitabin da dan angosu dan angosu zai fito daga haramin Ka'aba shi kuma zai shiga sai tsaye da shi wa ne salamu alaikum yaje yake masa wai ne da wai mu gaisa ne san kai ma a ce ka samu tahowa nan to na taho nan sai ne ba faɗa ba ne ba menene haka ne ba faɗa ba ne to kana ji kaga na bar ka bago kaga fitowa ni ke go to kai ka tabbatar ba kalau ba ina matsayin hankali na ne a tashe dan je neman mata sai ya wuce tsakanin da Allah wannan kalmomi kunnenka bai ji ba ma'anarsa ba to kaga da so samu ne ba za ka ce mun komi ba sai ka yi haƙuri kun sake gamewa da shi karratan wa marratan saniyata to sai baka yi haƙuri ba inda duk ka zalla ka ce kasuwa ne manyan fasu kai nan da aka zo wankan zunubi ma wai kuma baki da baki ga farjinin ka'aba wani wani da bai zo ba da ya zanna abin su kawai da inda duk ka zanna kana faɗa kana faɗa ko ku yi ciki ba sai ranan sallah amina an yi aski an yi tahal an an tuɗe kinka an an tuɗe gefto da mayafi an sa kinkakkun kaya sai ziyara ta kai ka heman kana shiga heman ne ka gan shi sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in san zan zo ziyara in ga wannan mutumin a nan Allah da bai shigo ba sai wani ya me ya hada ku ta wannan ai tun da nake gaba da shi ban ga kaman wannan ba gaskiya nan da aka zo wankan zunubi kuma amma wai dan shiga taba zai fito ya tsaya mu ga yadda yake mun wallahi hankalinsa a take yake ba zan gane masa ba zai je neman mata a matse to sai amirul hajji yana ji sai yace i ya gaya ma gaskiya kafin mu baro bauchi na ba shi kula da mata guda ashirin kula da sanda ka gaishe nan goma sun bata hankalinsa bai kaje bai matsayi zai je neman zuwa amma kai abin da ka fasara kenan da yanzu ba sai ka kama inna harufofin ne amma ba ma'anan ba ne to irin wannan sunanen da yawa kar mutu lokaci ina so in gaya mana ko da idon ka ya gwada ma wani waje ana salati kaza kirari aka ce ta'adilu kaza ko tafuku salawati kaza abinda ake nufi shine ka bar ma masu yaren yaren su ka kama salatin ka yi niyya saboda innamal a'malu bin niyyati wa innamal kulli imri'in ma nawa wassalamu alaikum mun gode Allah mun gode Allah mana albarka amin Allah sa annabi ce mu alaihi salatu wassalam wannan aya da ara mai karanta mana ta fara da wama kana lin nabiyin baya hallata baya kamata ga kowane annabi daga annabawa yaya kuma jagoran annabawan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga kowane annabi ba a halatta mar ba ba ya cikin ɗabi'unsa an yi galla a ce ya saci kayan hukuma abin da ake ce ma gululi shine kayan gwamnati kayan na jama'a ne a hukumance sai wani kawai ya sa hannu ya ɗauka to ba a kiran wannan firkas ana kiran wannan gululu ne akwai bambanci tsakanin sirka da kuma gululi a hukumance abinda mutum ya ɗauka an ba shi amana akan abin ne shine hazinu bai tilmali to duk abin da ya na rashin gaskiya ba sata ba ne yasa ma ba a yanke mar hannu gululi ne abinda aka faɗa shi ne a matsaki ya amayo ya dawo da abin ya wuce yake hannu don ya kashe al'umman da bai san yawan su bane naira ɗari ɗaya a baitul mali baka san iya masu haƙƙin in ka bar ɗarin nan ila ta haifi dubu dubun nan ana sa ka wani a gwamnatance alaka kawo biliyan to sai mutum ya ɗauke shi kaɗansa to ya yi hululi to kuma wannan ne marasa rabo kuka jefi manzon Allah da shi da yake shi manzon Allah ya jima ya jima masu cutar da shi na yau da kake ji din nan kake ganin nan ai kakanu su sun riga sun wuce ai su photocopy ne original din sun wuce sai kawai an ga an ki da yaki an zo an tara ganima sai ba a ga wani waje an ce babban mayafi irin mai gashin nan wani ko an ce babban da zuma ne na alfarma duka riwayoyi sun zo da lafazobi haka shi manzo alayhi salatu wa salam wanda yake hana cikin sa ya ba ma mutane sai budan bakin musulman da suka musulunta ba daidai ba suka raɗi ma'aiki don su cutar ana kiransu munafiquna munafiquna sai buɗan bakin su sun ga manzo Allah ya damu kuma dole ya damu saboda shi ne hazin amanati to shi ne sai suka yi kuskus shi ma'aiki kuma ba a raɗansa don shi yana da abin da ake cewa direct communication da ubangiji suka ce ai la'alla an ya kuna nabiyu a kaza suka ce ai watakila mai gida ne ya ga abin ya mar kyau shi ne ɗauki wannan ba yahudu suka gaya mar ba ba nasara suka gaya mar ba jama'an karkamacin salatu jama'an Allah akubar da assalamu alaikum amma maƙaryata wanda ba sallama martari bisa dari wadda wata bukatar su ta kawo su cikin kalmar shahada suka yi aronta su ne suka buɗe baki suka siffanta manzon Allah da gululi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shine abin da muke samu cikin as-sunan ta al-imam Sulaiman bin al-Asaf mai alkunya da Abu Dawud Sajistani babban malamin nan da aka yi shi a yankin gefen Afghanistan din mu ta yau wanda ya shiga kabari sun hijira da biyu da saba'in da biyar rahimahullahu ya kawo a kitabul hurufi kitabul hurufi kitabul hurufi cikin sunanunsa a mujalladi na hudu shafi na talatin da ɗaya shi kuma muka kuma samu cikin as-sunanu ta al-imam at-tirmidhi kana maganar Muhammad bin Isa Abu Isa Tirmidhi wanda tun hijira 279 aka fi naji Abu Dawud na cika shekara hudu a kabari al-Imam Tirmidhi ya bi shi duka Allah ya musu gafara shi ma Tirmidhi ya kawo a kitabut tafsir cikin sunanunsa a mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da talatin yace abin da ya faru kenan har Allah ya aiko Jibrilu alaihi salam da wannan karatun cewa ma kana kwata-kwata bai kamata ba bai hallata ba linabi'in ga kowane annabi da a ce akwai annabi kankani misali kun san babu kankanta jikin nubuwa to da kankanin annabi ma wanda bai kai sauran ba shi ma ya ci ƙarfin ya sace kayan gwamnati balle muhammadun rasulullah sai Allah ya ce amma ya jakada na ka kelanta da wadda suka faɗan da wadda suka yi suru da wadda da suka jin sun abin ya ɗansu a ransu eh hakan ne da wanda sun ji a ransu ba ran da manzo zai yi gululi duk da haka wa man ya galul ya ci bima qalla yawmal qiyama Allah ya ce ba zai bar maganan ba ko ya rufe ta a nan ba ayyana wane ne ba kowa ya mutuki idansa in kiyama ta tashi wannan ɗin zai ɗauko abin da ya sata zan fallace shi ala ra'asin su ala ra'asi ru'usil hala'i sai ya an gwada shi da abin yana ɗauke saboda a wanke manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yaushe zai zo da abin yawmal kiyamati akwai wanda ba shi yin kiyamar kowa na nan wani ma bai san me aka yi ba dan karatun bai kawo shi kai ba to shi ma a filin kiyamar zai ganta abinda ake ce ma ne zai gani ni ne iya faɗa da bakinsa shi ne ya sa hannu ya zare wannan cutuɗin ba a ne Muhammadu ba إنا لله وإنا إليه راجعون ثم توفي كل نفس ما كسبت sannan za a cika sakayyar aiki ma kowace rai abin da ta yi wurwurin tarawa a nan duniya to shi zai fito a takardun aikin ranar takin kiyama to kar mu yi tsammanin wannan ɗin shi kaɗai za a wahaka a'a sai Allah ce wa man wannan man din nan gun malaman usulan nan guda biyu da gun malaman arabiya man din nan yana da faɗi na ɗaukan koma wane ne ya yi wannan gulolin a kowane zamani ne a kowace ƙasa ce da irin wani nau'in abu ne ya sa hannu ya ɗauke a hukumancen ma dai ana masa albishir baka ko ya ci a nan ko ya ɓoye a nan ya ajiye ma kalla yau wanda raƙumi ya gululi Allah zai ɗauke ma raƙumin nauyin da mutumin ba zai iya ɗauka ba shi kuma za a ƙarfafa shi da ƙarfa zai ɗaukar raƙumin yana zaga filin kiyama ana kallonsa idan gululin da ya yi na raƙumi idan doki ne idan saniya ne idan gida ne idan gona ne idan kuɗi ne ya ake bi magalla yau mai haka guloli ba kankanin fitina ba ne Allah Ubangiji ya shirye mu Allah ya mana gafara wahum la yuzlamuna wanda aka ɗauko kayan cin amanan da suka yi karkashin kayan gwamnatin nan ba fa da zalunce su ba iya abin da mutum ya sata iya kashi kawai ba ƙari ko ƙwayan zarra to amma ɗauko kayan a filin kiyama tozatawa ne ko girmamawa amma idan a nan duniya bawaye sakkinan ya mayar Allah na iya mashi gafara a filin kiyama ya rufa mashi asiri amma ba tare da an yi rajul mazalimi ba to idan bakin mutum na sama da na ƙasa zai kare ya suɗe kamar mintin traibo saboda karanta istighfari to wannan haƙƙin ba na ubangiji bane Allah ce na bayina ne sai kai da su ka warware ku ga yadda yanzu ba tsoron ɗaukan kayan hukuma akan ce mutum murna ma an kawo doje ne kyau akwai alheri a gurin dangi su kira mutum suna gaya masa so saura kuma ka yi wa kanka an samu waje wanda wani beninsa shida kafin ya bar wajen bene shida to saura kai kuma ka yi wa kanka tafalilin siya ka sani tare kujerar nan ba tabbas ka yi maza maza ka samu na kanka gabata malam wannan ya ita ce sakon yan uwa ga dan uwa anya in ce yan uwa suna tsamar da dan uwa ne kada ya halaka to amma in wanta ka yanzu wannan to abokai ma sukan haɗu ya kira walima ce to on behalf of our best friend uh, we are totally and uh, duka a cikin hukulmetin mu ba wanda ya yi sa'an boko a sa'a sai kai kai tun da ka fara aiki waje mai maiko ake kai wannan wai abokai ne su ma maimakon ku an kusa kuma wa ahlikum lara to su ma suna bashi bashi ya sunkuya ya gululi to haka abin yake zazzagawa ba kan wani kan wanke kaɗai ba abin abun tsoro ne amma dai muna faɗa da harshen nasiha wa man yazalul ya'ti ma ghalla yawmal qiyamah amma kafin mutum ya mutu yana da damar rajul mazalimi in kuma kuɗin bayi tare ya ta sadaka yana ragewa ya Allah a biya miskinai ya Allah a biya miskinai in an yi sa'a kafin ya mutu ya mai da adadin Allah Ubangiji ya yafe mashi inda ragowa kuma Allah ya kama shi ko Allah Ubangiji ya tausaya mara ya biya masa a taska amma dai murazana kwarai da kai Allah kuma ya kire mu wa hum la yuzlamuna su halittun ba wa'inda ake wa zalunci bane ba a zalunta su ba kai wani malami ya taba cewa shi ba inda yake jin tsoro ma irin duniya amma lahira bai tsoron lahira sai jahilai suka taso gafa ta malam yawmun nadamati yawmun hazarati yawmun tagafun yace sun na karanta gure har yanzu duniya nake jin eh da suka yi shiru yace kun ga duniya kana bacci sai wani ya kirkiri shari ya yi ganwo ya zo ya jefa masa kuma ya dawo ya ce amma kaga lahira su ba ruwansu da shari in ka gaishe mutum ya ga sharri da kayan sa yace yace to wajen da ba a ma sharri ai ba abu tsoro sai aka ce to haka ne dan anan duniya ko kai waye ko ke waye ba wanda yake da tabbacin ba za a iya masa sharri kuma ya zama ya su in je lahira ne sai a saka maka amma a lahira akwai sharri wa hum la yuzlamuna halittu a kiyama masu gululi da yan kallon madauka gululin ba wanda ake zalunta jama'a musulmi muhammadur rasulullah wato mu dai mafi mafi muhimmancin sakonninmu zai zama yau zuwa gobe yau 26 za a sa gobe 27 na gobe 27 za a sa mana a rediyo ran 28 dama zaman namu uku ne sai kuma na katama to na katama ba lalle ya shiga ba mun fahimta manzon Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ga tsammani masu cewa ba a neman taimakon sannan ƙoƙari suke yi su ba ki sifan irin mutuwan da nasu kakanu suka haka ne a zatonsu yadda kakansu da kakarsu ta rijiddige a cikin ƙasa to haka suke zo su siffanta sayyidul wujudi alayhi salatu wassalam to wannan zai zama gaban takin karatunmu na gobe in Allah ya bar mu da aron numfashi. Jiya mun tsaya a kan magabata na nawa alaji sittin da shida, to sai ku taya mukin ji. Yau kuma mun zo kan magabaci al'imamu Muhammad bin Idris Abu Abdullahi Shafi'i Al'imamu Shafi'i an yi janazarsa hijira shekara ɗari biyu da hudu ɗari biyu da hudu al'imamu shafi'i shi kuma bari mu ji tsabarin wa yake zuwa tsabarin abu hanifa ke eh ai shi yasa nake ce muku wa'incan mutanen ba sa karatu tare da kankancin abin da muka karanta amma sai muka gane to su kuma sun fi mu lalaci sun gudu daga makaranta da wuri gaskiya ko ma ba su je ba ga abin da wannan sharifi ɗaya daga cikin ayyin masul huda war rashadi ɗaya daga cikin sharifai jinin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama duniyar tarjama ta tabbatar da al-imamu ahmad da al-imamu shafi'i an tabbata jikokin nana Fatima to Zahara ne alaiha salam yake ce iza aradat li hajatun yace duk sanda wata bukata ta matsuwa ta damuwa ta taso ta bijiro min inni la atabarraku bi abi hanifata ni nakan je in nema ne dauki daga albarkan da Allah ya wa abi hanifa jikan annabi yake gaya ma duniya na zuwa wajen ba jikan annabi yake in naje kabarin raka'a biyu nake yi na sallah ina idarwa sai na faɗi bukata kuma fama ta ba'udu anni hatta tuquda ba a taɓa jan lokaci ba daga inda na yi bukatar na roƙa cikin kabarin ba a wani jan lokaci lokaci bai tsawo hatta su kuda sai ga shi an an biya ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwwata gaba ta malam wa muke magana ne a'a wannan magabacin nace me sunansa al-imamu shafi'i shin a malami muka san shi ko a jahili a malamin sunna ko a malamin bid'a a muwahhidi ko a mujriki yana da mazhaban da yau take numfashi tun daga taimama zuwa sallama akwai wanda da fata wannan malamin su mazhaba ce rayayya sunan ta shafi'iyya tana nan har duniya hijira shekara ɗari biyu da hudu ya bar duniya ya sallama abin da ya gani na fifiko kusancin abu hanifa da ubangiji yana zuwa cikin kabarin sai roƙi bukata kuma ba a daɗewa bukatan take biya wai ba taimakon waye ne ma ne na ka ɗauki tarihu bagdada don ka ga wannan mu'amalar ta al-imam ahmad bin ali al-hasib al-baghdadi Halil Bagadadi su ne manya-manyan da suka fara rubutun farko a kan ilmin matsalawul hadisi, ya kamata ka san ƙanƙararren malamin sunna ne. ya shiga kabari hijira shekara ɗari hudu da sittin da uku shi rubuta mana wannan a mujalladi na ɗaya a shafi na ɗari da ashirin da uku ga abin da al'imamu shafi'i yake aikatawa kuma ba so ɗaya ba in ni la'ata barraku ba ɗaya ba ne ba biyu ba ne yake ina yi Allah gafarta mana ni kuma na samu zuwa Madina na je cikin kushewar ma'aiki gwamnati ta haɗa waɗansu jahilai jahilai wasu ne masu sa malamai jahilai wani ma yaro ɗan fure a jikinsa ma ko inda bai gama kaɗe gashin aihuwa ba da ke gwamnati makauniya ce ita ba ta san malamai ba jama'ar musulmi nawa kenan muka tsara imamu shafi'i firgici da razani ya farma mutan madina ga abin da suka faɗa sahabbai ne muwahidai ne suka ce al-mafza'u ila Allah wa ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam suka ce duk abin da ya taso wanda ya fitar ya firgitar makoman da ake komawa zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah sahabbai ne muwahidai suka gaya wa manzo a madina kuma ya ji alaihi salatu wassalam al-musnad da ka dauka ne imamu ahmad mujalladi na hudu shafi ɗari biyu da uku nawa as-sunan al-kubra ta al-imamu an-nasa'i mujalladi na biyar shafi na tamanin da ɗaya bi mu ce mana kuna faɗa na السنن لا الإمام ابن حبان الكرسي مجلد نشاط يرتاب نقريب يتسكين دكيدا مجمع الزواهد تحيثني مجلد نشر شاط نقري أكو yanzu a nan abin da muka samu wa'annan maraju da muka faɗa guda hudu za mu gani ne yadda sahabbai a gaban manzo suka ce da firgici da tsoraci da razani in sun farma al'umma mafakan fakewa makoman komawa majingina ilallahi wa ila rasul manzo da kunnensa ya ji wannan bai ce musu arna ba sai da zai dan mas'udu radiyallahu anhu na cikin malaman tafsiri a cikin sahabbai da cikin malaman kira'a a cikin sahabbai kuma gwani ne a cikin malaman tarihi cikin sahabbai yana da mata sunanta zainabu Allah kara mata yadda Zainab ta ɗauko kayan sadaka da warwaro da kwandagen ƙafa da abun koya da abun kunne masu tsada yake ina zaki kai take ɗazu ne manzo ya ce maza maza mu mata an nuna mar mu ne mafiya yawan yan wuta mu yi maza maza mu ƙara aikin kirki don mu fita daga cikin mafiya yawan mata yan wuta to shine zan kai wannan a matsayin sadaka yace gani kuma gani mijinki ga ƴaƴanki ki ba mu sadakan mu ci tace ne a'a أتقرب به إلى الله ورسوله sai ka ji kafaran na ku ce take a a ba ta bashi ba mu za ta kai Muhammadur Rasulullah saboda sadakan nata ni ya tuke jiki ataqarrabu bihi ila Allah wa rasuli wa ya ce ba a yi sadaka don annabi har ma an maida masu fara sun koma munafukai wai mai fara in ya zo dama ya ga jagora tun a gida so dan jagora dama fita neman arziki a gani ba gani nake ba idan ka ga masu guntun wancan nan wanda fuska a turbale kullum ba su dariyan nan to ka dan taba kafada nan eh sai a taba kafada hagu sai makawo ya ajiye annabi ki sabilillah ya wajiya musulun da yanzu ya ajiye mu aiki eh saboda su kwabban su ba na annabi bane malam makawo kuma ya nace sai ya kashe kuɗin su abin ya basu da kwabban su ya kama kan ya dawo wajen muhammadawa ya ga yadda za a mar ruwan sadakoki sai ce to in kuma ka zo ka ga irin suka jiro a rabi to ka faɗan damar za ka taɓa mu an zo ku an ne muhammadu su kuma in ba annabi babu kuɗin su ba za su bamu ba sai sun ci ɗuriyar masoyinsu muhammadun rasulullah to amma dan jagora da aka zo wajen mu taɓa kuma ya ce lillahi wa rasulihi ah la ilaha illallah malam makaho ma ya su da azaban wa'annan mutane walla an mai da shi to kala kuma Allah ga ta mala eh lillahi wa rasulihi dan mu in babu rasuli na karama gallahu yawa ba za mu yi ba mu namu na lillahi wa rasuli to ashe ma kaga muna da mazabatiya sahabiya sai da zainab mata ibn mas'udin aka tsarabu bihi ila allahi wa rasuli ina za mu samu wannan sadaka mai dauke da niyya biyu sai mu dauki littafin al-musnad na al-imamu ahmad mujalladi na biyu shafi 373 ko mu dauki as-sahih ta al-imam muhammad bin ishaq bin khuzaima mujalladi na hudu shafi na 106 zuwa 107 ko mu dauki hiyatul awliya'i wa tabaqatul asfiya'i ta al-imam abu nu'aymin mujalladi na biyu shafi na 69 ko mu dau majma'uz zawaidi wa manba'ul fawaid da ta nuna sinin haita ne mujalladi na uku shafi na ɗari da sha bakwai zuwa ɗari da sha takwas mun samu saba'in da biyu shugaban halitta ana tuba masa yadda ake ce ma Allah an tuba sannan ana neman tsari daga gare shi yadda ake neman tsari daga Allah kuma ga karatun nan muna kan irsalin sa kuma ba rubutun gidan nan a ciki ko daya littattafa ne sama da shekara dubu suke zaga hannun musulmai kuma da babu rai ko na kadi ba a yi ba balle rai atubu ila Allah wa ila rasul injiwa injina na Aishatul Humaira زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين الله كرمته تبوɗi baki ta ce tana tuba a tubu ilallahi wa ila rasuli ina da mu samu wannan maɗauki sahihul bukhari mujalladin farko shafi ɗari bakwai da arba'in da biyu ko mu ɗau sahihu muslim mujalladi na uku shafi na dubu ɗaya da ɗari shida da sittin da tara an yi wa manzo tuba la haula wala quwwata illa billah ko to a suka yi wanda suka san shi tabbata malam idan suna wa annabi gani gani yadda wa'innan suke annabi gani gani a samu wannan lafazin mamanmu nana aishatul humaira radiyallahu anha manzo yana ɗakin ta sai nana safiya ta shirya abinci mai daɗi ta ba mu kuyan ganta ta kawo mamanmu aisha da ta gani sai gira ya taji wato ita ba ta yin girki ba kenan ita ba ta da kuɗin yin mu manzo Allah abin da zai ji daɗi kenan da tashi sai ka buge abun akan kuyangan abincin ya zube kwanan ya yi gudun dile tana juyawa sai ta ga fuskar ma'aiki ya canza sai ta yi ne sai ta ce a uzu bi rasulillahi an yal'aniyal yauma ina neman mafaka a gun annabi Muhammadu in samu tsaruwa kada ya tsine min albarka yau akwai a'udhu billahi minash shaitanir rajim ita kuma yanzu a'udhu bi rasulillahi tsari take nema annabi wa girman Allah ya tsare ta ta ta fada cikin la'anani gafarta malam matsayin ta fa za ka duba yana aisha radiyallahu anha wa arzaha mata ɗaya tak wadda manzo Allah ya fadar wa budurci a tarihin sa gaba ɗaya ba wata mata budurwa wadda ma'aiki ya fadar mata da budurci a cikin matan da ya aura sai ita kaɗai kuma ita ce yar sayyidina Abubakar Siddiq mubasharata amma ganin ransa ya baci yanzu ta dawo mafaka da tuba gare shi yawa girman Allah gata suna neman tsaruwa daga la'ana da tsinuwar kafa ta mala ka ce ai ta bata da tauhidi ai gara ka ce baka yi ta nan bautu ba to a kan kawai ka samu tsaruwa ina za mu samu wannan isti'aza na mamanmu na na Aisha malama wadda annabi ya gwada yace khuzu nisfa dinikum an hadhihi al-humayrat karatun ya zo cikin as-sahih ta imamu muslim a mujalladi na uku jafi na dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin da ɗaya mun kuma samu cikin al-musnad ta imamu ahmad mujalladi na shida jafi ɗari biyu da saba'in da bakwai karatun ya kuma maimaituwa cikin majma'u zawa'id ta haisami mujalladi na hudu jafi na ɗari uku da ishirin da ɗaya littafi nawa nan guda nawa muka jera uku za mu samu isti'aza da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ita ta san waye ma'aiki Al-Hafiz al-Kirmani har yaba duniya ya yadda ana neman ɗauki da taimako daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Imam al-Kirmani hijira shekara 280 aka yi janazar sa ka dau fatawul qadiri mujalladi na uku shafi na 179 kai ta karatu kai ta karatu har zuwa shafi na 181 wal allama ashir bulali ka dauki nurul idahi ta ashir bulali mujalladin farko shafi na 155 yana son wannan matafiya nawa Allamatu Jahanawi kan wannan ya tafi nawa Ibn Abidin cikin hakiyarsa kan wannan ya tafi nawa Ibn Wahabin daga cikin malaman Malikiya kan wannan ya tafi nawa Ibn al-Mawaz kan wannan ya tafi nawa Al-Qadi Iyad bin Musa al-Yusufi wanda hijira 544 aka yi janazarsa kan wannan ya tafi nawa Abdul Hakim Iqbili kan wannan ya tafi nawa Abul Hasan al-Qabusi hijira 684 aka yi janazar Qabusi Abul Hasan ya tabbatar da haka 80 daidai to sai mu rufe da shihabuddin al-qarrafi mai babban littafin nan ta az-zakhira ka dau mujalladi na uku na az-zakhira ka nemi shafi na 375 zuwa 376 za ga shi ma kan wannan ya tafi nawa al-hafiz al-asqalani ne mawahibul ladunniya kan wannan ya tafi al-allama ibn al-hajj kan wannan ya tafi al'allama abdulbaki imamu zurkani kenan ne babban sharhin nan ta muwatsa wanda hijira shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ashirin da biyu zurkani ya bar duniya kan wannan ya tafi ka ɗauki ƙawaninul fiqhiyya mujalladin farko shafi na casa'in da biyar za ga abin da ibnu juzi ya tafi a kai to mu tsaya akan mutum tamanin da biyar magabata zalla waye jahiliya cikin wa aka ce mana mukirki ne ba muwahidi bane gafata malam inda a ce neman taimakon manzon Allah wai a ce shirka ce kafirci ce to wannan riwayar ko a takarda ba za ka ganta ba gafata ba ba za ka muyi wa girman Allah mu watsar da wa'insan mutane ya fi mana alheri wanda duk aka raba shi da manzon Allah an masa tafalilin tsiya babu wanda kuma zai cike gurbi a madadin manzon Allah in Allah da gobe kuma za mu dora in Allah ya bar mu da aron numfashi amin mun gode Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi sannan kuma za mu yi khataman mu na tafsiri ne ranan jajibere sai yanda ta kama kawai ka bar wani eh ran jajibere fatiha ma salatul fatiha marra marra بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حتى قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سيقول إمنا